الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تكن سركي يا داود مدرس من لتاكم الأذكار da kakan wannan muna jaddada ta'aziyya da kuma addu'ar Allah ya gafarta wannan baiwar Allah rubuciyar wannan masallaci da Allah ya mata wafati a yau ina roƙon Allah ta'ala a sanya niyyar ta kafara kafara ce kuma rasuwarta hutu ne kuma Allah ya kimsawa iyalanta da ƴan uwa da mai gidanta ƙarin haƙuri akan haka da ihtisabi amma Allah ya sa mu ma ta mu in ta zo ta zama mana farin ciki ita mutuwa yayin da ta zo wa bawa da dace to wannan wato shine ranar farin ciki fiye da komai yayin da mutum ya mutu ya samu rahmar Allah to wannan shine ranar farin cikin mutum da babu irinta muna roƙon Allah ya bamu irin wannan mutuwa Allah ya datar da mu Allah ta'ala da izinin Allah za mu tashi kan babi na 292 ne haka ne babu ma ya kulu izara'a ma yuhibbu wa ma yakra babin abin da ake so musulmi ya fada idan ya ga abin da yake so cikin al'amuransa ainihin a iyalansa ne a dukiyarsa ne a dukan wasu abubuwa nasa idan mutum ya ga abu da ya masa daidai da yake so ta irin abin da ake so ya fada da kuma abin da ake so mutum ya faɗa yayin da ya ga abin da bai so wani mummuna abu ya faru abin da mutum zai ce rawaina tarihi na wani sunni ne sunadin jayyidin an ashe radiyallahu anha qalat murwatu a cikin littafin ibn ma da kuma ibn ni da bai wallai bi an jayyidin isnadi mai nagarta mai inganci kenan daga Aisha Allah da ita qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat tace ma ya kace dan yabo da yake so sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa wato baiwarsa ne ni'imomi a ayyuka wato abubuwa kyawawa suke tabbata godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'im tawarsa ne da baiwarsa wato kyawawan abubuwa suke aukuwa ko suke gudana suke cika wa iza ra'a ma yakrahu kuma idan ya ga abin da baya so tunda ita rayuwa jarabawa ce wa nablukum bisharri wal khair abubuwa marasa daɗi da abubuwa masu daɗi duka kullum suna ta gudana a rayuwar bawa mai kyau mai daɗi sai a godiya a yabo ga Allah kuma a yi amfani da shi a cikin bin Allah abinda bai da daɗi kuma shi ma dai a yi haƙuri a gode wa Allah a yi haƙuri kai a yi intisabi a nemi lada a wurin Allah to ta ce idan ya ga abin da yake so sai ya ce alhamdulillahi lalli bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da baiwarsa ne nagartattun abubuwa suke tabbata kaga anan babu magana cewa bawa ya roƙu da wani ƙoƙari nasa ƙoƙarin mutum sababi ne kawai yawwa in Allah ya so to sai a samu natijar da ake so in Allah bai so ba kuma to kaga ba za ba za a cimma gori ba eh to amma dai dan adam an dora masa yin aiki da sababi yawwa amma lalle taimakon Allah shine gaba da komai eh idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yadni alayhi ijtihadu haka wani yace idza lam yakun aunun min Allah idan taimakon Allah bai kasance ba zurfafa ga mutum ana cewa yaro kamar yaron mawaƙi kenan yaro bari kaza ko mai habaici yaro bari kaza ana nufin dai mutum ko ba yaron bane yawa to idan taimakon Allah bai kasancewa mutum ba to fa awwal ma yini alai farkon abin da zai masa illa shine ijtihadu kokarin nasa ko ba haka bane mutum zai saka ya numa dukkan jarinsa akan wani abu da ya karfafa cewa lalle da Allah zai samu riba wuri ya ja wuri ko wani abu ya kama da haka to amma sai ya zama jarin ma ya tafi ballanta na uwar kuɗi to a jarraba tana zuwa da irin wannan amma kuma ba za a zargi mutum ba in abin da yake kyawa ne sai haka Allah ya so yawa sai mutum ya samu yadda yake so ya ce alhamdulillah da zai bi nimaje da zimma saliha kar mutum ya faɗi wata magana ta cika baki ko roɗin kai ko tun faɗo ce ainihi tun da wurin na gano alamar kaza na ɗauki mataki shi yasa tun da wuri na yi kaza da kaza da kaza shi yasa haba ai kaza wannan duka sai in ta yi daɗi ne mutum zai yi wannan amma ya sau nawa mutum zai sa kuma ya samu akasin da baya tunani to komai na Allah ne komai na Allah ne haka nan idan ya ga abin da ko ai zara amma ya karahu kana kuma idan ya ga abin da baya so sai ya ce alhamdulillah ala kulli hali eh godiya ta tabbata ga Allah a bisa kowane hali a kowane yanayi ko da abu bai daɗi ba to na gode wa Allah Allah mai cancantar godiya ne akan kowane domin ita jarrabawa ga mumini ba sharri bane eh jarrabawa ga mumini wato matattakalar daraja ne da ɗaukaka ya samu sabati hadisin wato suhaib ibn sinan ar-rumi wanda ma muslim ya rawato annabi sallallahu alaihi wasallam cewa adaban da amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair ina sabatu sarra'u shakar fa kana khairan lahu wa na sabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu Allah fa zai ce laysa zalika illa lil mu'min al'amarin mu'mini duka alkhairi ne dukkan al'amarin mu'mini alkhairi ne in ya samu alkhairi sai ya godiya sai wannan ya zama masa alkhairi Allah ta'ala sai ya ƙara masa kuma ya yarda da shi ga ƙarin nima da tabbatar ta ga kuma yarda Allah ta samun lada wannan sabon da ra'a ko mummuna abu ne ya same shi sabara sai ya haƙuri a kana khairallah wannan ma sai zama alkhairi gare shi domin wanda da aka jarabe shi ya haƙuri to yana da babbar daraja a wurin Allah inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab nasoshi da yawa sun tabbatar da haka saboda haka jarabawar ita ma da ma'anarta akwai abin da take tarewa na daga sharin duniya da lahira an samu sabati ai shi yasa kaga bayan Allah manazarta a farawa daga annabawa zuwa siddiƙai da waɗanda suka biyo su da alhairi su ne jarabawa ma ta fi samun su don me saboda darajar da take ciki qala hakim hakimi abu abdullah ya ce hadha hadithun sahihul isnad wannan hadisi ne wanda isnadin sa sahihi ne albani ma haka ya inganta shi a littafin sa as-sahiha haka ya kamata masha Allah la quwwata illa billah wani lokacin mutum ya tsaya faɗin wannan ko kuma alhamdulillah da zai gani mata yake cikin musaliha ruwa kuma wani abu ne mutum ya gani alhamdulillah ala kulli hal lamma lumni fi musibati wa aqimni wa aqlif li khairan min ce alhamdulillah ala kulli hal duka wa'annan nasoshi ne kuma abubuwa ne da in mutum ya yi su wannan abin da ya same shi zai zama fara a gare shi kuma zai zama ɗaukaka a wurin Allah madaukakin sarki ita jarabawa a wurin mumini ba ta ƙara masa wani abu sai imani wala ma al mu'minuna al ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu ma zadahum illa imanan wa tawfiqa babbar musiba ce ta samu musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a shekara ta biyar bayan komawar su Madina kafirai musamman Yahudawa masu kuɗi makiya musulunci su da mushrikai da munafikai duka aka tara mayaka sama da dubu goma sha biyu suka dinkaro Madina akan murƙushe musulunci amma duk da wannan ba su karaya ba ba su razana ba suka ce to dama wannan shine abin da Allah ya kawarta mana bawa wala nan da wannan kuma shi min al-khawf wal kamin har zuwa karshe wannan wannan akwai jarraba na tubla wannan tubla wannan shi ma da sauransu dai to jarrabawa dama an ce za a yi ta eh afa أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم kamar tansu da yawa an mana alƙawarin wannan saboda haka ka ce Allah ya faɗi gaskiya manzo Allah ya faɗi gaskiya wannan ɗin bai ƙara musu komai ba sai imani da kuma dacewa datarwa mu kaga da ƙarshe sai Allah ya kare amma duk wanda ya koma ga Allah ɗin in yayi haƙuri ba lalle bane a ce karan farko mutum bai sha ɗawainiya ko wahalar jarabawar ba musiba yawa ai ba ta zama musibar ba kenan wato ma'ana in har ya zama ba za ta taɓa mutum ba to amma idan aka yi haƙuri Allah sai ba da juriyar haƙuri da ita kuma sai ya ɗauke ta ya kawo madadinta kaga bayan sun sha fama tsayuwar daka sun tsaya akwai ran da ma ba su yi sallar azahar la'asar magariba har isha ba saboda sun tsaya a bakin ganuwa suna kokarin su tare mushrikai suna son su bin da ko da salatul khawf aka yi kuma lokacin yana kyau sun ba a farlanta ta ba su sun samu sautin musulmi ba su da yawa suka binne to kwarawa za to shine aka tsaya har sai da Allah ta'ala ya kawo dauki radallahu anhu Abu Sufyan da irin su Khalid ibn Walid da mutane da yawa to sai aka takaita kawai akan razana su da tsorata su da sanyi mai tsanani wanda iskar har kifar da tukwanen su take yi da bankaɗe da kifar da tantunan su amma suka yi haƙuri da wani sai Allah ta'ala ya razana su kawai tafi to da abin da ya auko mutum ya haƙuri ya ɗauka cewa duniya ba matabbata ba ce komai nata mai sauƙi ne to sai ya wuce da alhairi to shi yasa ba a karaya ko a razana a kasa haƙuri sai a ce inna lillah sannan a ce alhamdulillah ala kulli hali Allah ba mu sabati sai babu na gaba babu ma ya kulu idan nazara ila sama babin abin da ake so idan mutum ya duba sama babu shakka duba halittu na Allah subhanahu wa ta'ala sammai kasai abubuwan da ke kewaye da kai na duwatsu tsirrai bishiyoyi da makamantansu da kai kanka mutum jinsinka mutane da dabbobi da sauransu da ababin da ke sarrafuwa na ikon Allah kamar iska ruwa sanyi zafi abubuwa irin wato wato abubuwa al'ayatul kauniya halittu ayoyi na halitta duk kullum mutum tauhidinsa zai dinga ƙaruwa don ko menene ka gani duk abin da ka gani sai ga akwai sirri akwai abin mamaki yadda yake faruwa eh dan kiyashi wannan in ka dube shi da kyau da abin da bai kan shi ba da abin da ya tsara shi sai kaga akwai aya kowace halitta komai kankanta ta komai girmanta tana da launi da kalar rayuwarta da abubuwanta daban da watanta kamar yadda siffarta take daban akwai abubuwan kuma da Allah ya sanar da ita ya ilmanta ya mata ilhama da shi take yi abinda sai ita kawai take iya yi to kaga akwai abin mamaki ballantana ka manyan halittu kamar sama falan zura ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at yawa kaga ila sama yawa sama yadda aka daga ta bigairi amadin tarauna babu ginshikai ta da girman sammai amma babu wani ginshiki babu komai da ya dace Allah ne kaɗai ya san abin da ya halitta. Inna Allah yamsiku samawati wal arda an tazula. Allah shine yake rike da samai da kasai suke inda suke domin kada su gushe. Kawai kalmar kun ta rike su abadin abada. Kuma duniya ne da muke ciki wato wani ɗan guri ne bigiri ɗigo ne ɗan ƙarami ka kwatanta da sama guda ɗaya. kamar yadda malamai suke cewa hazin a tafsirinsa yake cewa wato ma kwatanta faɗin sammai aka jefa duniya a ciki to sai zama kamar ka kafa tanti ko rumfa ɗaya ne a cikin babban daji irin sahara wanda ba ka iya ganin ƙarshen sa ko'in suka zo ka ɗan kafa rumfa haka kaga ai ratar bambanci da ke tsakani abu ne da ba za ka iya wasaftawa ba to haka to in mutum yana duba girman halittu to wannan buɗaɗɗen littafi ne zai ƙara mutum imani to shine yake cewa yusahabu an yaqula ana so ga mutum ya ce idan ya ga haka din ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار so suna cewa wato rabbana ya ubangiji mu ma halakta haza batilan baka halitta wannan halitta ta sammai ba batilan hakanan a banza ba tare da manufa ba tare da ainihin hikima ba ba tare da ainihin sani cikakke da hikima cikakkiya ba Allah bai taɓa yin haka haka kawai ya halitta abu ya jefar da shi ba tare da manufa ko hikima ba kamar abin da falasifa suke cewa sun nakalto cewa wani jagora jigo cikin jajiran falsafa ta mutanen jahiliyar da kan da ake kira aristo yana cewa wai Allah ya halitta halittu ba bai wani ani da su baya sauraron su da cewa ko su yi kaza ko su yi kaza yaushe zai saurare su kawai dai sai dai ya biya musu bukata kawai kaga shedan ya ya kimsa musu wannan tausatar da kansu daga duk wata tabai su ma ai halitta ne dan Allah ya halitta halitta ne ya watso ta ban ƙasa ba zai saurare ta ai yaushe Allah zai saurare wani halitta wani ɗan ƙaramin abu cewa sai ya yi kaza ka ce cewa aka in an yi bautar an taimaki Allah ne ha wai sai dai kawai ubangiji da ya halitta su kawai sauraron su dake ya biya musu buƙatun shi kenan amma maganar wai zai saurare su cewa su yi bauta ko su yi kaza ko kaza ba wani to kaga babu hikima kenan ba manufa Allah ta'ala dama ya faɗa kenan ko amma khalaqna as-samaa wal arda wa bainahuma batilan zalika zannu alladhina kafaru wa wailu lil ladina kafaru minan nar kuma haka ta sama da ƙasa ba haka nan ba tare da hikima ko manufa ba ko wata fa'ida ba wannan kuma shine zaton kafirai haka suka ɗauka wasu ma cewa suke yi ai wato babu ma farko ga halittun ba ƙarshe akwai falasifan da suke magana kidamul alam eh kidamul alam wato wai kasancewa talibai ba su da farko masu falsafar da da da kan akwai masu wannan ɗin da yawa waɗanda su ana kiran su da hariyun su ne da Allah ta'ala ke haka yato wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahr eh wai kawai muna mutuwa ne ko muna rayuwa wato in mun mutu sai ƴaƴanmu in sun mutu ƴaƴansu haka ake ta tafiya duk wanda ya mutu ya zama ƙasa kenan an ƙara gina ƙasa kenan shi kenan amma yuriku na illa dahar ba abin da ke kashe mu sai yau da gobe haka duniya take ba farko kuma ba ƙarshe ba magana wata ranar za a yi kiyama da abin da manzanni suka faɗa ƙarya ne haka suke Allah ta'ala ce wannan zaton kafirai kenan fawailu lil ladina kafaru minan nar fawailu minan nar lil ladina kafaru banan wuta a jahannama ya tabbata ya tabbata ga wa'inda suka kafir Allah ka kiyaye saboda haka sama tana da ayoyi da yawa rana da wata da suke zirga-zirga a cikinta taurari abubuwan da Allah ta'ala ya bamu labari na ainihin ɗimbin halittu da ya yi na mala'iku da sauransu a sama an waɗanda wani hadisi ke cewa a ɗaci sama'u haka laha an ta'ibta sama tana motsi saboda nauyi kuma ya cancanta da yi wannan nauyin وما فيها موضوع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع راكع ساجد ba wani wuri za ka iya saka kamar faɗin yatsa hudu a duk girmanta da faɗinta sai da akwai mala'ika da yake ko dai yana ruku ko su da mana suna ta ibada to akwai ayoyi da yawa suna cewa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta dan dukkan mu'mini dukkan mai imani wanda ya ga akwai lahira to fa babban tunaninsa fikirarsa shine fikaratul khalas yawa tunanin yaya za a kukuta din ba karamar masifa ba ce babu irinta abadan azabar wuta babu irinta babu wani abu wanda ke azabtar da ɗan adam ya cutar da shi ya wahalar da shi ya saka shi kunci da bakin ciki mara iyaka kamar wutar jahannam duk inda sifarta ta zo a Qur'an za ga akwai tsanani a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rukum hazi allati yuqidu alaiha ibn adam juz'un min 70 juz'an min nar jahannam qalu wa inna hadha kafiyatun ya rasulullah qala sai yace innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'an kullu mislu harriha yace wutan nan taku da kuke hurawa ta duniya kashe ɗaya take fa a cikin kashe 70 na wutar jahannama sai masu sahabai suka ce ya rasulullah ai ko da ma a ce wannan wuta ta duniya ita ce da ita kadai za a yi azaba ai da ta isa ta ce to an fifita jahannama akan wannan din da kuka sani da kashi 69 kowane kashi kamar ta ne kamar wannan din kashi na biyu na uku na hudu har sai an karo 69 haɗe da wannan kaga kashi 70 din kenan to shine zafin kar jahannama kuma ya inganta cewa zafin yunwa da kishirwa a wutar jahannama ya ya kai zafin wutar ita kan wanda macizai da kaza da kaza da kaza duka sosai ibrahim allah yana ambatawa cewa wa yatihi al-maut min kulli makan wasqan ma'in sadid yatajarruhu wa la yakadu yusibu wa yatihi al-maut min kulli makan wa ma huwa mayit wa min wara'ihi azabun ghalid za za a shayar da shi kwatamin diwa abinda ya rufe na jikin kafarai wanda yake ba zai taɓa jin daɗin haɗiyarsa ba sai da dukan mala'iku marasa tausayi haka kuma ciwon mutuwa zai zo masa min kulle makan aka ce kowace gaba cikin gabansa sai ya ji ciwo irin na mutuwa wanda shi kaɗai ne duk ciwon da mutum zai gauraya da shi a tsawon tafiyar rayuwarsa babu kamar ciwon mutuwa wanda sau ɗaya ne za a mutu masu imani masu anin su wanda suka samu yadda Allah samu a ciki to iya sau ɗaya ne za su ji shi lazuquna fiha al-mauta ila al-mauta al-ula yan aljanna shikenan wannan sun kare to amma kamar wannan ciwon irin sa irin sa a kullun kowace gabar sa yana jin irin wannan ciwo amma wannan hukumi ba zai mutu ba ya huta mutuwar abin nema ce a gurin su ko ba haka ba wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun za su kira ya maliku ubangijin kai karbi rakan mu huta sai a ce zama za ku yi ta yi har abada to wannan ita ce makomar kafirai ita ce makomar ‘yan wuta, to kaga babu wani abu da ya cancanta bawa ya nemi tsari daga shi kamar wutar jahannama Allah ka tsare mu. Kuma abin ba ƙarin ciwo ga ‘yan wuta sai an nuna musu aljanna kowa gama kowan wannan duk wani bawa na Allah manzo Allah sama ya faɗa cewa asalin halitta an halitta masa gidan aljanna da gidan wuta hadisi sahihi ya inganta akan nan aljanna gidan aljanna da gidan wuta to duk wanda kafirin da za a kai shi wuta sai an nuna masa gidansa na aljanna wanda za a ce masa kaga wannan da ka bi manzon Allah ka yi imani to da nan ne wurin zamanka zai ga komai da komai gini na alfarma zinari da azurfa da lulu da miska irin na aljanna kuma ba irin duniya ba gida wanda ya wuce dukkanin wasaftawan wasaftawan sai wanda ya gani da matar komai da ke ciki sai an nuna masa a ce to amma da yake ba kai imani da Allah ba wannan gidan ba za a baka ba za a baiwa wani wanda ya imani a ƙara masa wani man khafa maqama rabbihi jannata mumini sai a bashi asalin gidansa sana ƙara masa gidan wani wanda bai yi imani ba to kaga wanda kuma banda wannan kuma ciwon wannan kawai ya ishe shi azaba da a ce za a je a ajiye mutum ba a masa komai ba amma yana tuna wancan ni'imar da ya gani kwaɗayinsa duka ya tashi hankalinsa ya tashi akan sha'awar abin da ke ciki aka hana shi ƙarfi da yaji ba kar ya isa azan da kai ce to ba nan zai tsaya ba kuma za a ja aukar da shi cikin azaba matsananciya da wani da wani ga babu illa kamar kafirci babu kuma zilla kamar shiga wuta Allah ka tsare mu ya sa mu'mine kullum abin da ke gaban su shine neman tsare daga wuta Ranar ma Allah ta'ala ce suna cewa tsarki ya tabbata gare ka da imanin su da girma Allah ya ƙaru suna cewa faƙi na azabar na ka kare mu daga azabar wuta. A kowace munasaba za a ga neman tsari daga wuta, neman tsari daga wuta, Allah ka tsare mu. Kuma wani abin sha'awa an samu hadisi ingantacce ba ruwaya ɗaya ba. Cewa wanda ya nemi tsari daga wuta, to wutar tana nema masa tsari ita ma cewa kar Allah shigar da shi cikin ta. hadisi ingantacce wata ruwaya ce wanda ya ce ya Allah ka tsare ni daga shiga wuta sau uku wutar za ta ce ya Allah ka tsare shi kar ka sa ya shigo ciki wanda ya roki Allah aljanna sau uku to ita aljanna za ce ya Allah ya ubangiji na ka sa bawan naka ka bashi iko ya shigo ciki na haka kullum haka a wata ruwaya kamar da Ibn Qayyim ka wata hadal arwa ce sau bakwai sau bakwai duk sanda kai wannan addu'a to ita kanta aljanna za ta taimake ka wajen ka misali ka ce eh Allahumma as'aluka da zaka wal jannata wa uzuka min sakhatika wa nar ko abin da kama da wannan to Allah ka ba mu iko Allah da ta da mu ila akhir al-ayat har zuwa karshen ayoyi li hadith ibn Abbas radiyallahu anhu dan hadith Abdullah ibn Abbas Allah da su al-makharraj fi sayahima wanda aka fitar da shi a cikin ingantattun littafansu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zalika kamar da Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan amma rawaito din cewa kamar da yake a bayyane in annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka yayi wato zikirin farkawa in ya fito to yakan karanta yana cikin ayoyin da ke karantawa bayan ya farka kuma an ce ana so musamman yayin da mutum ya duba sama ya karanta waɗannan ayoyi wakar maka bayanin bayaninsa ya gabata wallahu a'lam yana dai daga cikin azkar ɗin da ake yi bayan farkawa mutum ya fito kafin ya alwala ya kama sallarsa ta kiyama laili abin da kama da haka ana son karanta ayoyin har zuwa ƙarshen sura ka duba ko da hisnul muslim na wahab al-qahtani ya kawo wannan ko a cikin jerin azkar ɗin da ake yi na farkawa na tashi wato haka da yawa malamai su ambata wannan shine abin da ake nufi Allahu a'lam an ruwaito ma wailul liman qara'a hadhihi al-aya wa lam tafakkar kaitan ko bane ga wanda ya karanta wannan aya amma bai tunani ba kullum mutum yana kallon ayoyin sama ranar nan ta isa aya watan ya isa taurarin nan komai to amma dai tashi cikin su da dawwamar rayuwa a cikin su shi yasa abin nan ganin mamaki ya sani sai ga masu faɗakakkun zukata sosai da ƙarfin imani amma ba haka ba a ce maka fitila ɗaya ta wadatar da duniya ai kaga wannan ayat ka duba duk irin umajin ƙoƙarin mutum ɗan adam wajen ya samar da ɗaƙa hawa ta lantarki ya haske to da wuya a ce ya sa wani bulon guda ɗaya ya haska kamar garin nan gaba ɗaya a ce ya wadatar da garin nan a sa shi a fada ko a wani wuri a ce gaba ɗaya an ɗaga shi zuwa wani wata mustawa yadda za ta iya haskaka duk garin gaba ɗaya a cikin dare kawai ba awa ashirin da hudu ba zuwa sanda ƙarfin zai ragu a kashe ko wani abu kama da haka mawuyaci ne a gani har yanzu dai ba mu ji wannan ɗin ba a gani duk ƙoƙarin da aka ga irin fama da ka ga manya-manyan injuna manya-manyan na'urori a kashe miliyoyi barkatai a kashe dukiya mai yawa amma sai ga abin mahadud ya kantacce daga itacce kuma shi mai ta ba da matsala da sammaki nan ya lalace can ya gyaru haka musamman a ƙasar shi irin namu na wanda ba wani abu na gaske a sai zalunci Allah ya shi mu Allahu alam Allah ne masani babu ma ya kulu idza ta dayyara bi shay'in babu abin da mutum zai faɗa idan ya tamfa wani abu wato ma'ana tamfa wani abu al'ada ce ta ji sunan mutane da ya musamman larabawa sun saba da wannan ya ga musu jini da tsoka ɗabi'a cewa an daɗe ana cewa in ka gamu da kaza ko ka kaza ko abu kaza ya faru to ba ka da sa'a a cikin abubuwanka to da yawa ba sa so mutum ko fita zai nema ya gamu da misali ko makaho ko kuma abubuwa irin wa'annan da akwai abubuwa da yawa suke tamfawa sai ce bai da sa'a ko tafiya za shi ma wani sai ya fasa ya ce gaskiya shi ya san in ya tafi ma aikin banza ne wahala zai gama da ita saboda haka sun zauna da mutum musulunci da yake addini ne da ya zo don ya yanta mutane zahiri da baɗini ya yanta su daga bautarwar azzalumai azzalumai da suka mayar da mutane bayi kasa haka abin yake ana tsari na zalunci tsarin jahiliya ba na Allah ba za ga masu mulki masu iko masu dukiya masu jari to bautar da talakawa da wani mabiya suke yi don maslahar kansu kawai da musulunci da ya zo ya inta mutane daga wannan kai mai shugabanci kai mai dukiya kai mai damarka an baka yadda za ka ji daɗi amma baka cuci mutane ba kai ma in ka bi tsarin za ka samu albarka da alheri da yadda Allah tsarin da musulunci ya shimfiɗa maka a matsayinka na shugaba a baka gani imaman adili shine farko mai shiga inuwa a rashi kaga zai yi adalci ya ji daɗi a rayuwarsa da yanci da walwala sannan kuma jama'arsa kuma ta samu yanci da walwala to amma sai ka ga in ba tsarin Allah ake babu wannan din sai ka sa gane cewa adalci shine hutunsa shi ma ko ba haka ana adalci to sai a hutar da kuɗaɗe da yawa da wahalhalu da yawa da ake faman yani shan fama a kai yanzu haka inda za a yi aiki a yi adalci a yi adalci a shimfiɗa adalci to kuɗin da aka kashewa a harkar tsaro kuɗin da aka kashewa a harkoki da yawa da kai gani rabin rabin rabin su ma ba za a kashe ba dan tilqa'iyan dan me ma mutum da ba a zalunce shi ba aka wafara masa kuma aka sauka masa dan me zai zai zai ta'addanci kaga sai da abin da ba a rasa ba amma za a gwamnati wasu ƴan tsararu sai abin da suka ga dama ya so a ta shan wa'ayan wahalhalu za ki yayin to da abin zai tsaya a duniya ne ma to da shi da sauƙinta amma abin ba zai tsaya a nan ba wala kulli halin musulunci sai zo domin ya ɗanta mutane ya raba su da shugabanni su samu yancin kansu su samu kima su samu da Allah sannan mabiya kuma su ma a kwato su daga bautarwa da aka musu sannan musulunci ya zo domin yanta mutane tunaninsu daga dukkan wani abu wanda ba sahihi ba ne misali tsafi ta'allaka da tsafi inda ka tarar da jahiliya rashin rayuwa akan tsarin musulunci za ka tarar mutane sun gaskata tsafi ko ba haka ba ma'ana suna ɗaukar tsafi a matsayin wani abin gadara tsafi yana da haƙiƙa, yana da mummunan tasiri yana cikin jarrabawa da Allah ya jarrabi bayan da shi yawa wanda in Allah ya so abinda ake nufi da tsafi yana iya faruwa kuma hum bi darrina bihi min ahli illa bi iznillah yawa yana afi yana da haƙiƙa. mutazila wanda suka kore haƙiƙanin sihiri suka ci babu shi kawai abin rufa ne amma yana da tasiri yawa in Allah ya so to amma ta'allaka da shi mutum ya zama gadararsa kawai shi duk wanda ya taba shi zai maganinsa da sihiri ko kuma a'a shi yana da wasu hanyoyin da yake neman tsinkarin gaibi shine duba bokanci musulunci sai haramta wannan yace kafirci ne to haka nan tamfi yawa kaga yana hana tawakkali da dogara da Allah ko da mai da lamura zuwa ga Allah la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel abin da ya kama da wannan to amma a sai mutum in ka ga wani ka abu ka game da abu kaza ko ka ga kaza ko abu kaza ya faru to baka da sa'a ko kuma za game da haɗari ka ga wani alubu mutum da imani da Allah da dogaro da shi da kuma cewa dan adam yayi abin da zai iya ya bar Allah saura duk abin da ya faru to ya saddakar ya yarda hukuncin Allah ne sai samu sakamako to mun ce tsarin sa kenan to amma duk da haka sabo da abin sosai da dinga faɗo mutane har sai sanin hankali an daɗe su rabu da shi to shi na irin wannan ɗin ke cewa idan wani abu na tunanin tamfi irin wanda da ake yi ya ɗarsuwa mutum me ake so ya faɗa kamar hasada ce kamar hasada ce da yawa takan fizgi ɗabi'ar mutum sai dai mutum ya dinga ƙoƙarin ƙwacewa ya dinga ƙoƙarin danƙwashe ta har sannu a hankali kuma sai ta yi laushi ta zan ba ta da tasiri sosai a kansa to haka irin wannan abubuwan suke ɗan fara jikin ko ɗabi'ar mutum sosai. Rawaina fi sahih Muslimin an Muawiya ta minal hakam sulami sahabi radiyallahu anhu qala Marwata a cikin littafin sahih Muslim daga Muawiya dan hakam as-Sulami sahabi Allah da shi qala ce qultu ya rasulullah na yi tambaya ni ce ya manzon Allah min na rijalun yatadayyarun yace cikin mu akwai waɗansu mutane wanda suke canfi da zarar wato in sun saka wani abu a gaba to sai sun yi wani abu wato ma'ana wani abu da sun ga wani abu sai su sai su su tamfa ya fito zai tafi neman wani abu sai game da makaho sai ya ce bukatarsa ba za ta biya ba tunda ya game da makaro wanda baya ganin gabansa shi ma din ba zai ga gabansa da kirki ba ko kuma ya je wata bu- bishiya ko kakori ni ko kawari babban manyan bishiyoyi wanda ke tara tsuntsaye sai ce gaskiya kada ya je yi abin nan ko da wani ya fi kama da tsa- duba amma dai suna yin wannan shi ma champion sai ya- sai ya wa tsuntsayen tsawa sai duba in sun yi ɓaryar hagu daga inda yake sai su kai babu sa'a sai koma gida sai ba sa'a kawai amma in sun yi dama sai ta yawo a madalla sai ya yi to haka suke ko kuma mutum ya ji kukan mujiya sai ta yi a kash babu sa'a me nake ji a ce mujiya ce cikar ka ji yar banza ko ka yar kaza sai ya koma gida kawai ya fasa to dan Allah ne mujiya baiwar Allah kurin ta biya ta kukanta ya zo ta yi kai kuma kana tafiya matsayin ka na mutum me ya shafi kukanta da shirgin ka ba ta ma san akwai ka ba ba ta san ka ba misali to amma shi shedan in ya kimsa mutane mummunan tunani sai ta cutuwa a kansu sai ga shirmin shine kawai ke tafiya da mutane to shine qala sai maza Allah ya ce zalika shay'un yajidunahu fi sudurihim ce eh wannan wani abu ne suke ji yana ɗarsuwa a cikin zukatansu wato sabo da yi da saboda yadda aka saba da abin ya kama ya kama ya kama mutane saboda haka eh, fala ya suddan nan to amma kada su sake wannan tunanin ko da ya bijiro musu ya- ya sa su su- su- su- su fasa abin da suke son yi ko da tunanin ya zo kawai ko su watsar da shi kawai su je su yi harkokinsu shine kada ya- ya ya kange su ya saddu ai shine al- al- al- wato al-iran ko Eh, wato kada abin jin tunanin ko babu su kan ya fata da ka ga tunani ya zo mutum eh, mara kyau amma ya danne shi ya yi abin da yake a yi kawai dogaro da Allah kuma haka ake so kaga in mutum yana yin haka sannan hankali ma zai rawa da tunanin ma sannan zai rauni to kaga da musulunci ya nisa yanzu abubuwa eh, mutane ma da yawa ba ba su ma san tamfin ba su ma yadda da shi ba ma ya bijiro musu ko ba haka ba to amma al'umma da ta rayu akan wani abu akan wani abu to shikenan haka za ka yanzu misali kamar harkar maita a ƙasar Hausa yadda wasu suka ainihin zurfafa abin mun san abin misali ta fuskar shari'a al'ain mun karanta ko eh kamban ido da sauransu to amma akwai mutanen da shi ko ciwon kai ya ji sai ce wani maye ne ya kama shi wani gashi larurar da ya kamata ya tafi asibiti wani abin ma harka ce mai sauki amma ba zai yarda ba ko me da yawa da yawa ko wuraren za ka ga misali zazzaɓi ne kawai zai yi tsanani ko wani ciwo mutum ya ɗan yi sambato ina faɗin sa a ce wani ne ya kama shi sa je da yawa sun sha kashe mutane akwai ma waɗanda suke kashe na kusa da su sa a ce uwa ta cinye 'ya'yanta ko kaka ta cinye jikokinta akwai wanda akwai wanda suka saka waɗanda suka saka wani mutum bare ya yi fako ya harbe musu uwa uwarsu saboda ta dane su da cinye musu ƴaƴa jikokinta ka duba irin wannan jahiliya a wannan al'umma abin ya faru to kaga irin wannan nisa daga tauhidi da gaskata wasu abubuwan da wato tauhidi ke kore su ma'ana in kana da imani ko da ma akwai su Allah zai kare ka yanzu misali al'ain annabi sun san bai ce ba cewa in ka ga wani abu ya burge ka suka ce tabarakallah rabbul alamin ko ko a san halike ka gani to shikenan ka karwa ne ka kashe za ka fita ko yaushe kana addu'o'in neman tsari zai zama rigakafi to kaga da wannan an kore wannan abubuwan to mai tannan in tsaki ce imami ne ne to in ma tana da hakika misali dogaro da Allah da addu'o'i da aska da sauransu sun abin da ya kamata a dogara da shi amma abin da yake duk ya bayyana cewa wani ciwo ne ko wata larura ce sai a nema mata magani na zahiri ko ba haka ba akwai addu'o'i akwai kuma magunguna na likitoci sai a tafi akan wannan amma mutum ya zauna da tsoro a ransa irin wannan to musulunci yana kokarin yanta mutane ta hanyar hana tsafi bokanci tamfi da duk abubuwan da suke ta'ala har rataye rataye rataye laya guru abin nan daga kambu waye duk irin waɗannan abubuwan saboda a matsayin ka na musulmi mutum bawan Allah mutum mai hankali wanda yake da ilimi da sauransu har yaushe za ka lalata tunaninka eh, da cewa wasu abubuwa irin wanda za su ma tasiri wanda kuma tasiri na gaibi ka san na Allah ne to ka ta'allaka da wannan wato abin da shari'a ta zo da shi na addu'o'i da zikirori da ibada da sanin Allah to amma ba waɗansu abubuwa na kulle kulle ba shi yasa yake man ta'allaka ta mimatuka ta mimata fakat asharaka duk wanda ya rataye wasu kulle kulle kulle kulle haka kullin kaza kullin kaza nasar kulle to ya shirka ko da wasu suka ce ana iya rata abin da yake na alkur'ani ko zikiri annabi sallallahu alaihi bai yi ba bai kuma kwadaitar ayi ba bai kuma sabai ba sa yi abin da aka rubuto masu yin kaza saboda duk abin da ake so dai in ma alkur'ani a karanta ko ba haka ba addu'o'i da azkar a karanta a karanta yayi tasiri wannan shine abin da ake so dan me dan a yanta tunanin mutane daga wato ainihin iftirada da ba su amfani yawa الله شريه دم وروينا في كتاب ابن السني وغيره وروى في كتاب ابن السني ده والنساء عن عروة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال daga urwa dan amir al-juhani Allah da shi yace so ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tira wa kana tira wa kana an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da kamfi wato wani abu da mutum zai ji ko ya gani ya ce da sa'a ko ba sa'a. Faƙalu sai ce asdaku alfa'al, wanda ce abin da yake na gaskiya ne a ciki shi ne alfa'al, kyakkyawan arashi. Abin da yake na gaskiya a ciki shi ne alfa'al, yawa, kyakkyawan arashi. Wato mana mutum sun ce manarsa shi ne mutum idan ya fito za shi neman wani abu na alkhairi ko tafiya ya ce yaji ana masa addu'a cewa Allah sa Allah ba da sa'a ko Allah sa a dawo lafiya ko abin da ya kama da wannan to idan mutum ya ji daɗi kan wannan har ma ya fatan alkhairi to wannan abu ne mai kyau shine alfadul hasan in mutum ya yi fata ya farin ciki da jin ana ce masa Allah ba da sa'a mai a dawo lafiya Allah ba da nasara Allah kiyaye da sauransu sai ya yi fatan samun alkhairin da aka ainihin ambata din to ya wani addu'a ce ko fata aka masa ba wani abu wanda zai bata tauhidi a ciki to shine alfalul hasan kamar da malamu suka bayyana shi yawa wala yaruddu musliman amma shi tamfi yawa irin wannan da mutane din suke cewa in sun ga wani abu babu sa'a ko sun ji wani abu wani ma wai daga wajen gari zai ji wasu muryoyi sai ya ce ka babu sa'a ba zai sari a garin ba ko ba zai kaza kaza ba to kaga duka wannan wato superstition ne abu ne wanda mutum kawai ya gaskata abin da bai da tushe bai da asasi shi yasa yace wala yaruddu musliman ba zai mayar da musulmi ba shi dama alfalul hasan dama ba mummunan fatan da zai iya juya mutum ya sa ya fata ba shi dama kamar da gaya muku kyakkyawan fata ne wanda babu ne ka ji daɗi akan wannan ba ne suka ji daɗi da cewa wannan ɗin ba zai hana faruwar wani abu na kaddara ba amma dai ka isa ina ce da shi ka ji farin ciki da shi ka fata na alheri ba shirka ba ne ba laifi ba ne amma shi wala yarda musulma ɗin yana nufin ba fa alhasan a'a yana nufin shi ita iyara ne tamfin na cewa in ka ji kaza ko ka kaza ba sa'a to kada ya dawo da musulmi ya fasa wato wani abu da zai yi kamar dai yadda ta falasu da nan a baya hadisin baya kar jin wani abu wata magana da aka yi yawa ta sa ya fasa shi musulmi wai za ra'aytum min al-iyarati shay'an takrahuna idan kun ga wani abu da kuke tamfawa da ba kwa so to madadin ku ce kun fasa wani abu ko kuma kun kyamata a wa qulu ku ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah ba mai kawo kyawawan abubuwa sai kai abubuwa sai kai ko ba haka ba kamar da yake alhamdulillah da zubi nemati da timu salihan ba wanda ke kawo kyawawan abubuwa ana hasanat biyan bukatu dukkan al'amura masu kyau ake nufi ba mai kawo kyawawan abubuwa sai kai wala yadhhabu bi sayyi'ati illa anta ko babu wanda ke tafi da munana abubuwa juyar da su sai kai wala hawla wala quwwata illa billah babu dabara ko babu karfi wa sai abin da Allah ya yi wato babu dabara ko juyawa a barin daga mummuna zuwa kyakkyawa yawa ko babu ƙarfin cimma nasara akan abu sai abin da Allah ya yi hadisi an ce da ife ne amma dai ma'anarsa ta dace da abin da inganta wa wasu ruwayoyin cewa yayin da za ka saka wani abu a gaba in ka ji kyakkyawan fata to abu ne mai kyau wannan kai farin ciki ya ƙara maka karkashi da ƙwarin gwiwa babu laifi shine alfanu nasu amma shi ita diyar kada mutum ya gaskata saboda haka musulmi kada ya fasa abin da ya saka a gaba saboda ita in wani abu ya bayyana wa mutum ko ya ji ko ya gani wanda bisa al'ada ake cewa abin bai dace ba ko ba a so to kada ya fasa yin abin da ya saka a gaba kawai yayi addu'a da za ta zama masa rigakafi Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta eh wala yazhabu bi sayyi'ati eh illa anta wala hawla quwwata illa bika shikenan sai ci gaba da abinta insha Allah ba abin da zai same shi babu ma yaqulu inda dukhulil hammam babin abin da mutum zai faɗa yayin shiga gidan wanka na kasuwa galibi akan fassara hammam da ban ɗaki kawai amma ba ana nufin ban ɗakin gidanka ko ban ɗakin sauran mutane gidajensu ba a ban ɗaki ko kuma gidan wanka irin na kasuwa da ake tafasa ruwa mutane suna shiga suna biya su yi wanka su biya bukatunsu shine asalin hammam da ake nufi a irin a asalin daga hamim ne tafasashen ruwa wanda ya tafasa sosai ba a cewa ruwa hamim sai ya tafasa sosai ruwa tafasashen ruwa ya ce wai su kamin ma'in hamim hamim ɗin da ruwa da ya tafasa gaya to saboda ana tafasa ruwa a irin wannan gida da yake kasashe da yawa sanyi ya fi rinjaye da damuna da lokacin hunturu sanyi yana da yawa a duniya sassan duniya da yawa saboda ka yawanci mutane in suna baƙi fatake ne da sauransu to kaga mutum zai buƙaci wanka da biyan buƙatu to in aka shiga to sai a tarar ana tafasa ruwan da gagarumar wuta to sai mutum ya biya ɗan aninansa sai a ɗan saka ɗeba masa ruwan zafi sai je sirka ya yi wanka to daga nan aka samu suna alhamma wato gidan wanka wanda sai gidan wanka da ba haya irin na kasuwa ga shi ne hammam ya ce ƙila an ce yustahabbu an yusami Allah ta'ala ana so mutum ya ce bismillah sanda zai shiga wa an yas'alahu jannata wa yasta'izahu minan nar kuma ya roki Allah aljanna kuma ya nemi tsarin sa daga wuta musamman ma yayin ganin wannan wuta da aka hura ake tafasa ruwa ga wutar gumagumin wuta ga kuma ruwa tafasashe kuma ai maganar wutar ainihin zahirinta yawa sannan in ai magana tafasasshen ruwa to ko iya wannan aka ce yanzu mutum za a kona shi da wannan wutar ko kuma za a farara masa su ba su bomin fakira misali za a tafasa ruwa za a farara ruwa tafasashe akan mutum ko a shayar da shi kaga akwai azaba saboda haka kuma shi mumini dama duk abin da ya gani na jin daɗi ko wahala sai ya tuna lahira haka to saboda haka malamai suka ce idan mutum ya ga wannan yanayi to roki aljanna ya nemi tsari daga wuta saboda duk abin da ka gani wanda yake na tashin hankali ne to abin da ke a wuta ya fi shi gara mutum a ce a saka shi a wutar duniya sau nawa a tafsirin qadi khan yake cewa inda za a ɗauko ɗan wuta sai a buɗe cikinsa a ɗebo wutar duniya wato ma na ɗan wutar jahannama idan aka buɗe cikinsa aka cika da wutar duniya ba zai maji komai ba sai ta baccinsa saboda ya zama ba komai ba sai in an buɗe cikin mutum aka saka musu wuta irin ta duniya misali za a fito da mutum to ba zai ma san wani abu a hanjinsa ba baki da sauransu wa'annan ma'anonin duka sun tafi yanzu sai dai kuɗinka kuma yanzu yanayi ya zo ya ɓaci da musamman ma dai kamar a karkara da ƙananan gurare haka za ka je ko tsakar dare ne kai sallama assalamu alaikum a fito da ce bako ne ya ce to shi kansa a buɗe ma zaure a kawo masu sanyin tuwo ko abin ko abin da ya samu ka kwana lami lafiya da duka har ba jimawa nan haka ake amma duk abubuwa wani tudu a wani kwari gangare haka abubuwan duk sun tafi alhairai duka sai ƙara tafiya suke a barin rayuwa tana ƙuntata Allah ya mana zaƙifi to to ka zama da kenan da gida wato abin nan ban ɗaki na kasuwa ko na jama'a wanda musulmi zai shiga domin akwai sutura a ciki idza dakhalahu sa'ala Allah azza wa jalla aljannata wa sa'azahu minan nar wanda idan mutum zai shiga sai ya roki Allah azza wa jalla aljanna domin gaya rufin asiri kenan ko wa daliyan bukata ta kololuwa shine ka samu ka samu shiga aljanna wa sa'azahu minan nar kuma sai nemi tsarin Allah daga wuta in ma a yanzu ne Allah ta'ala ya baka dama a matsayinka na bako kana da kuɗin da za ka biya ka sauka masauki a kaga akwai daɗi a wannan ko ba haka ba akwai rufin asiri ya kamata ka roƙi Allah rufin asiri mafi girma na aljanna in ka je lahira ba ka taɓa shiga ba to ya zama marhabin da za a maka shine na gata da rufin asiri wanda kuma ka riga ka sauka wannan to shikenan ka ka huta har abada to kaga akwai munasaba kenan Allah ta da mu dai kamar da muka ce shi momini duk abin da ya samu ko ya gani ko ya ji na alhairi to yana tuna masa abin da yake a lahira ko lokaci mai daɗi ya ci sai tunanin akwai wacce ta fita a aljanna kuma aikin alhairi ne zai sa ya samu sai ƙara ya ƙara ƙoƙari kuma in ya ci ta aljanna guda to har abada ba zai ba ba zai ɗanɗani nima aljanna sannan a fidda shi a ce zai koma wuta ba kamar duniya ba ne wani lokaci a ji daɗi wani lokaci kuma abu ya canza kama ka bane babu ma ya kuru ya zashi tara gulamun a jariyatin a dabbatan amma ya kuru hu isa kaza daina babin abin da wato mutum ake so ya faɗa idan ya sayi bawa ko kuyanga ko dabba datan da ake mallakar kuyangi bayi kenan sakamakon jihadi bayi maza su ne gulam bawa namiji jam'in san gilman jariya kuma baiwa mace jam'in sa jawari jawari ko dabba in ya sai ɗayan wa'annan addu'a da ake so mutum ya faɗa amma da ƙulu iza ƙada dai da abin da ake so mutum ya faɗa idan ya biya bashi wani ya bashi bashi to in ya biya me ake so ya faɗa gashi nan yusahabu fil awwali ana so a gabar farko din ma'ana in ya sai koyanga ko bawa ko dabba an ya afuza bi nasiyatihi wa yaqula ya rike zankonsa makwarkwadarsa kenan ana nufin gashin goshinsa ya rike wa yaqulu sanan ya ce Allahumma inni as'aluka khayrahu wa khayra ma jabila alayh ya Allah ina roƙonka alkhairinsa da alkhairin abinda aka halice ko aka ɗabi'ance shi a kansu ba a wasu duka min sharrihi wa sharri ma jibila alai kuma ina neman tsarinka daga sharrinsa da sharrin abin da aka halice shi ko aka ɗabi'ance shi a kai wannan idan mutum ba zai iya faɗa da harshen larabci ba in ya san ma'anar ya faɗa ya yi babu laifi ba abu ne da aka yi ta'abbudi cewa lallai ne sai an faɗe shi da lugarsa ba ba kamar sallah ko sauran zikirori na ibada ba waɗanda suke kaman dai tahiyar sallah da sauransu waɗanda su matuƙar ba za ka ba za ka faɗe su da fassararsu ba wani addu'a ce in za ka iya ta da harshen larabcin tun da shi ne asali shi ya fi shi ya fi kyau amma wanda ba zai iya ba in ya faɗa da ma'anarsa ta harshensa wannan sanin da ƙudurtawar shi ake nufi وقد سبق في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك fi sunna abi dawud da gairi ya gabata a cikin littafin zikirorin aure hadisin da ya gangaro a game da abin da ya kama da wannan cikin sunna abi dawud da waninsa an faɗe shi a baya an faɗi ainihin hadisin akan wannan addu'a ce kawai aka kawo wannan wanda ya aure ko ya sayi baiwa ko bawa ko ya sayi sabuwar dabba to duka wani ana so ya riƙe goshin waje daidai goshinsu ya yi wannan addu'a in aure ne ana so ya gabatar da nafila raka abu kafin ya wannan addu'a ya ce wai ko rufe kaza idai ne kuma zai faɗa yayin da ya biya bashi idan ya biya bashi sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya maka albarka a cikin iyalanka da dukiyarka wanda ya baiwa wani bashi to hakika ya taimake shi kuma akwai lada mai yawa ba da bashi akwai lada ya zo a hadisi cewa wanda ya ba wani bashi sau biyu to daidai yake da wanda ya ba da kuɗin sadaka sau ɗaya ka ba mutum bashin dubu goma a wannan watan masu watanni ka so ne sarakunan bashi a wannan wata ka bashi bashin dubu goma ko ba haka sai watan gaba ma sai ka bashi dubu goma ba wata biyu ba kenan dubu goma goma idan to sai zama tamkar ka haɗa dubu wato ka bashi kyautar dubu goma duk da cewa da maka da shi ladan bashi rancen da kai kenan wani hadisin ma na nuna fiye da haka to kaga akwai falala saboda haka wanda ya baka bashi to wannan ya kyautata maka kuma amma a ce bayan wannan kuma mutum ya yi rashin kirki shi kuma ya samu ikon biya ya ki biya to kaga shi kuma wani ya zama babban laifi mabdul gani zulm in biyan wanda ya samu ikon biyan bashi to wani zalunci ne sannan akwai wata addu'ar kuma ce jazaka khairan jazaka khairan ne ko wa jazaka khairan wato barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khairan ko Allah ya maka albarka wa iyalanka da dukiyarka a haɗe yake ɗab'in ne aka nuna waje za ka khairan yana kyautata ƙari ne a wani lafazi na hadisi amma duk addu'a ce guda ɗaya Allah maka albarka a iyalanka da dukiyarka kuma ya saka maka da alkhairi wa ma'ana dai mutum ya yi godiya kada mutum ko da tambayarsa aka yi ya zo a kwantumi ya zo ya jefa mutum abinsa ko ya ce ranar tsayar kaka da ya mutum don yadda kake da kuɗi haka ka saka mutane su shi sai ya dinga tunanin ai kana da kuɗi da yawa saboda menene zai biya ka ko kuma saboda menene zai biya ka akan ko kuma a saboda menene zaka tambaye shi ba kama dai da kirki kai da kake da miliyoyi amma saboda kaza kawai sai ya zo kawai ka zo ka matsa masa akan ɗan abin to duk abubuwa ne tunani-tunani marasa kyau mutum ya kan manta cewa to ai ba shi kaɗai ba ne da yawa ta yi akwai mutane da yawa irin wani kuma ma dai ai mutum da haƙƙinsa kan ai ba laifi ba ne in ya nema ko ba haka ba yana daga cikin abubuwa na son zukata da mutane shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbahu yawa idan sashin ku ya amince wa sashin ka zo neman bashi bai ce ka kawo shaidu ba bai ce ma sai an yi rubuce-rubuce ba duk bai wani ya ɗauka ya baka tsakanin kai da shi to kar kai amfani da wannan ka biya ko kuma kana jin akwai nauyi tsakanin ka da shi ba zai ma tarki wato matsa maka ba ko kuma ba zai kai ka kotu ba saboda haka sai ka ka biya ko ka taurare kawai kai kai shuru kawai abinka wannan duka abu ne wanda ke ba mai kyau ba idan sashen ku ya amince wa sashi to wanda aka amince masa din to ya kawo amanarsa wanda yadda ya baka ai ya taimake ka ka biya shi akan lokaci in ka samu iko sannan kuma ka masa addu'a ka fi ka faɗi alkhairi wa kada ka je ka abin ko a bayan idansa ka zama cewa wani wajen naka kaza ɗinsa amma ya zo ya matsa min wani masa ya ce amma da na biya shi ma sai ya karɓa bai bar min ba da sauransu a gada abin son kai ne kawai ke yi mana yawa Allah ya gafarta mana Allah sa mu kyautata al'amuran lokacin yana ce sau lokacin to shi kana sai mu takaita ana insha Allah Allah ya datar da mu karanta musulunci idan aka tsaya a kanta to komai zai tafi daidai yadda ake so na adam dai ajizi ne kuma baya rabuwa da gazawa amma wato sai kaga alkhairin yayin rinjaye ta yanda Allah subhanahu wataala ya lamunce kuma gafarta mutane abinda ba a rasa ba na ainihin nakasu da ake samu amma idan rayuwa ta doro akan wani tsari da ba musulunci ba ko kuma waɗansu abubuwa na soye-soyen zukata waɗanda ba sai hai bane to duka sai dabarun su haɗu su faɗe ga baki ɗaya kamar yadda muke ganin galibin rayuwar mu ta yau tana gudana na fatan dai Allah ta'ala ya kimsa mana shari'a barkan mu shiga